الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'ad godiya ta ƙara tabbata ga ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya sake ƙaddara haɗuwarmu domin ci gaba da karatunmu na hadisi a cikin littafinmu mai albarka littafin al'arba'unan nawawiyya wallafar babban malami na musulunci shekul islam abu zakariya muhyiddin Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahmatullahi alaihi a karatu wanda ya gabata da taimakon Ubangiji subhanahu wata'ala mun kwana a ƙarƙashin hadisi na farko a cikin wannan littafi mai albarka wanda kuma wannan shine majalisi na biyar cikin jerin majalis na karatunmu na wannan littafi قال المصنف رحمه الله ta'ala. alhadithu thani mala Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa da rahama ya ce hadithi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka an umara radiyallahu anhu ayyudan wato wannan hadithi shi ma an amso shi daga umar dan khattab yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi ayyudan wato ya dawo dai kamar yadda shi ya kawo hadisi na farko har lore shi ya kawo wannan mun gane da kyau aidon masdari ne na ado ya idu aidon ma'ana raja'a yarji'u ruju'an wa ada raudun lahawi yabsan zawiyan min ba'di ma qad kana majjaja sara kamar yadda dan duredu ya faɗa ko to umar dan khattab radiyallahu anhu hallo dai shi ya rawaito wannan hadisi umar yace bainama nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama zata yaumi yayin da mu muna zaune a wajen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wata rana kamar yadda a al'adance dama sahabbai na ma'aiki suna zuwa fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna zama saboda taharrukat na ma'aiki sunna ne maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ka rawaito ta sunna ce aikin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sunna ne abubuwan da za a aikata a gaban ma'aiki ma'aiki bai ce komai ba shi ma kanshi karatu ne to sai zamanto sahabbai ba sa yin wasa da damarsu da kowane lokaci abu huraira yana ɗaya daga cikin waɗanda su inda cikinsu a cike to in ka neme su suna fadar annabi ce kuntu alzamu rasulallahi sallallahu alaihi wasallama bi shi bai baɗani ce na kasance ina manne wa ma'aiki ina liƙe wa ma'aiki inda ciki na a cike bana jin yunwa in kaga bana fadar annabi bana tare da annabi to ka tabbata na na tafi neman abinci ne amma in dai ciki na a ciki to ina nan fadar annabi to umar dan khattab yace wata rana muna zaune a fadar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam iz tala'a alaina rajulun kwatsam sai wani mutum ya hudo akan sai wani mutum ya bayyana a gare mu muka ganshi shi ma a fadar shadidu bayadu thiyab wato wannan mutumin mai tsananin farin tufafin jiki ne tufafin shi fari ne fari kal shadidu sawadi sha'ari mai tsananin bakin gashin kai ne gashin kan shi baki ne wulik baki ne shibin la yura alaihi atharu safar wato sannan kuma ba a ganin alamar bulaguro a tattare da shi wala ya'rifuhu minna ahadun ba wani daga cikinmu kuma wanda ya san shi wato waɗannan shinhudar da Umar ɗan Khattab ya yi akwai hikimar da ta sa ya faɗe su na farko a lokacin nan Madina yanayinta yanayi ne wanda yake mai jan birji madina tana da kwai wato ƙasar da take gurinta ƙasa ce wanda take ja farin tufafi shi kuma yanzu in kana so ka gano matsalar shi ka yi tafiya akan moto akan jangargari ta awa biyu yana ga in ka sauka sai ka gane cewa wannan wani abu ne aka zuba maka na jini ko kuma menene mun gane da kyau sannan kuma gashi in gashi irin wannan namu ne na kuci ku bamu dan kadankin gashi dan kura ta shige shi ba za a gane ba amma gashi irin na larabawa kuma ba wai gashi ba wanda yake ruwan toka ko wani abu baki kirin kaga daga hazo ya shige shi tun daga nesa zaka tsinkaye shi alama ta farko da ya ce shadidu bayadu siyabi tufafin shi tufafi ne wanda yake farare kal sannan kuma shadidu sawadi sha'ari gashin kansa baki ne shibin la yura alaihi athar safar ba a ganin alamar bulaguro a tattare da shi saboda inda a ce wannan bako ne ya shigo madina ko to lalle sai an gano a jikin shi za ga tufafin da yake jikin shi inda ya farare ne to za su yi dauɗa. saboda ya ɗako wato zango ya zo shi ne sannan kuma gashin kanshi zai nuna cewa lalle wannan ba ɗan gari ba ne kana ganin shi za ka ya ɗako hazo to ba a ga wannan a tattare da shi ba sai kuma na gaba da ya ce wala ya arifu humin na ahadun ba wani daga cikinmu kuma wanda ya gane shi saboda a lokacin nan madina madina girmanta bai kai girman da za a ce ga wani sahabi na annabi ba wanda ba wanda ya san shi kuma a madina shi ne babban abin da ya ba shi mamaki inda ɗan gari ne to ba za a ce ba mu duka mun yi tarayya a kan rashin sanin shi da sai an samu wani ya ce a wannan ayi unguwar mu ɗaya da shi tare muke da shi shi ma yana zawa yau ne dai kawai kuka cika tare kuka haɗu da shi to kowa ta bai san shi ba kuma ba alamar bulaguro a tattare da shi kuma da ya zo shi da ya zo ba irin zawa bai irin ta baki hatta jalasa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam har sai da ya zauna wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da ya zo shi kawai ya kutso ciki assalamu alaikum ya ce sai da ya zo gura annabi fa asna da rukubataihi ila rukubataihi sai ya jingina gwiwoyin shi zuwa gwiwoyin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya zauna gaf da gaf da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wada'a kaffaihi ala fakhidaihi sai ya dora tafuffukansa guda biyu akan cinyoyinsa to wannan malaman hadisi sun yi ta sharhi akan wada'a kaffaihi ala fakhidaihi dinnan wato wadan suna ganin cewa shi wannan bawan Allah da ya zo shi ya dora tafuffukan hannayensa ne akan cinyoyinsa ba akan cinyoyin ma'aiki ba waɗansu kuma suna ganin cewa ya ɗora hannayensa ne ta fuffuka hannayensa akan cinyoyin ma'aiki to amma kamar yadda malamai suka fitar da natija shine ya ɗora hannayensa ne akan cinyoyin kanshi saboda wannan shine yafi kiyayewa ladabi sama da a ce ka ɗora hannayenka akan cinyoyin malaminka mun gane da kyau wato zaman da ya shi irin wannan zaman haka ne mun gane da kyau eh haka yawwara to a wannan babi farko dai shi wannan mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu ya zo shi da siffar ya nuna mana yadda ake neman ilimi ya aka zo gurin karatu irin wannan zama ake mun gane da kyau akwai al'imamu da ƙurɗubi cikin littafin aljami'u li ahkamil qur'an cikin suratul kafi ya yi magana wajen kisar annabi musa alaihi salatu wassalamu da alkhizir ya yi magana akan ladubba na neman ilimi da abin da ya shafi abubuwan da ya kamata mutum ya yi idan ya tafi wajen malaminsa da sauransu ya kawo irin abin da ya shafi hakan din can idan mutum ya koma zai ga yadda ladubban suke saboda yanzu ba gurin karanta adabul muta'allim bane ko adabul talabil ilimi mun gane da kyau وقال ya Muhammad akhbirni anil Islam wato wannan bawan Allah yace ya kai Muhammad akhbirni anil Islami ka bani labari dangane da shika-shikan musulunci ka bani labari game da ginshikai na musulunci wanda sai da su ne musuluncin mutum yake kafuwa faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce al'islamu wato shika-shikai na musulunci su ne an ta shahada Allah ilaha illallahu ka tabbatar ba wani abun bautawa bisa ga cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala wa anna muhammadar rasulullahi haƙiƙa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jakada ne na Allah wato ƙimar salata sannan kuma rukuni na biyu shine ka tsayar da sallah tsayar da sallah shine ka zo da ita kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya karantar da ita ka koyi yadda ake tsarki ka koyi yadda ake alwala ka koyi yadda ake yin sallar wato utiyar zakata sannan kuma ka dinga bayar da zakka wanda Allah subhanahu wata'ala ya fardanta a kanka dan ya zamanto kana ɗaya daga cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore musu da nisabi kuma wannan nisabin in wanda sai ya cika shekara ne za a fitar mai da haƙƙin Allah ya cika shekara sannan kuma ba wani mani da zai hana ka fitar da wannan zakadin to sai ka fitar da haƙƙin Allah dan wannan nisabi da ka samu ba wanda yake buƙatar sai ya shekara bane sha yanzu biya yanzu ne wa atu haqqahu yawma hasadihi ne irin zakar abin da ya shafi baramu ce da sauransu to sai ka fitar da haƙƙin Allah a cikin abin da ka samu ɗin. Wata suma Ramadana sannan kuma ka azumci watan Ramadan, wato a kowace shekara idan Ramadana ya shigo a matsayinka na musulmi mai hankali, baligi, mazaunin gari, mai lafiya, to sai ka azumci watan Ramadana. Wata hujjal baita in istata'ta ilaihi sabilan sannan kuma ka nufaci ɗaki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da niyyar ibada ta hajji idan ka sami ikon saduwa zuwa gare shi. Idan Allah tabaraka wa ta'ala ya hore maka dukiyar da za ka tafi ibadar hajji, sannan ya zamanto hanya lafiyayya ce ga abin hawa ba ka jin tsoron komai akan dukiyarka da iyalanka, sannan kuma kana da yaƙinin za ka tafi can garin maka ka je ka yi ibada ka dawo lafiya saboda akwai kaya a ƙasa to amma ya zamanto wajibi ka tashi amma in ya zamanto gashi da dukiyar misali yanzu wannan shekara din kusan hajji ta kai miliyan uku da wani abu ko to sai zamanto jarinka duka miliyan uku ne da wani abu in ka ce ka tafi ibadar hajjin lalle za ka biya ka tafi to amma kuma in ka dawo za ka zamanto na gaban kullau sha Allah eh za ka zamanto ya takaffafu nan nasa Allah ku ce maka mun mun dora tukunya a gidana ba ka ce yayi mala alhaji kai da kafi musa aiki alheri ka tafi ka kashe dukiyarka a aikin haji kuma ka zo ka rakan baka ba mu da to yanda zaka yi shine jarinka wanda kake kasuwanci da shi kale tabu in ya zama to jarinka na miliyan uku ne amma ga wani kudinka a aje a ajje wannan shi wannan la yadurruka eh akwai wanda za ga cewa akwai kudin da fa kawai a aje ki eh irin wanda za ga in shekara goma zai kawai haka yake a aje wannan shi ba a taba shi in kaga an taba shi to tura ta kai bango ne ko zai ba da ramce ko rabu to kana da wani sekur a aje wata miliyan biyar ko shida to sai ka fuddo miliyan uku da wani abu a ciki ka je ka biya ka tafi kai aikin hajji shi kuma wanda wanda kake jujjuyawa da shi din hallo yana karuwa kana sakawa a can yana karuwa kana saka a can har ka mai da gurbin mun gane da kyau to amma idan ya zama to Allah bai hore maka ba ba wai burga bace ka je ka yi ramce a wajen wani ka ce zan je ne in yi aikin hajji in na je a can zan roki Allah Allah ya bude mu hanyoyi na alheri in na zo in nemi bashi in nema kuɗin ka in biya ka wannan ba burga bace kai hakuri har Allah ya hore maka sai ka tafi kuma ba addu'a ba sai ka je harami ba in kai Allah zai amsa ko a gidanka kai kana da laisefa sai ud'uni astajibu lakum Allah ya ce ya dai ka cika sharuɗa kawai na wanda ake amsa addu'arsa in ka cika waɗannan sharuɗan ko a ɗakin ka kake ko a gidan da kake ba rezo to gidanka cike yake da rezo tsakankaninka da mahaliccinka baka da matsala ba sai ka hau saman tudu ba eh a nan inda kake in ka gaya wa Allah bukatunka Allah zai amsa maka kuma la Allah Allah ya huwace maka dukiyar da zaka tafi daga nan zuwa shekara ɗaya saboda dare ɗaya Allah kan yi bature mun gane da kyau to qala sadaqta wato wannan bawan Allah ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ai ka faɗi gaskiya fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu Umar ya ce sai muka yi mamaki game da shi wannan mutuma yana tambayar ma'aiki kuma idan ma'aiki ya bashi amsa sai ya ce gaskiya ka faɗa wannan shi ma yana ɗaya daga cikin alamatul istifhamu ta wannan hadisi saboda a ƙa'ida mutumin da zai yi maka tambaya mutumin da bai san abin da zai tambaye ka bane amma idan mutum ya yi maka tambaya kuma bayan ka bashi amsa ce eh ka faɗi gaskiya kenan wata kila ilkura ce zo ya maka inda ka dan kwarace ma sai ce to ba haka bane mun gane da kyau aga shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace da uni ma taraktukum inna ma halaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim hadithin Abu Hurairah wanda yana cikin Bukhari da Muslim tambayar da ba ta da amfani ko tambaya ta ta'annuti tambaya ta alqurai akwai irin ra'aytiyun din nan wanda za ga abin da bai faru bai zo raka ce maka malam a kaddara a ce kaza ya faru shine wani ce to kai hakurin ya faru ka zo ka tambaye ni sai a baka sai a maka fatawa da daidai lokacin mun gane da kyau to akwai wanda zai zo shi ya rike wata mas'alar shi guda biyu ko uku ya haddace ta sai ce bari in je in kwankwasa malamin shi shi ya karanta wannan littafin ko bai karanta ba malam muna tambaya hukuncin macen da mijinta ya mata saki daya kuma bayan ya mata saki daya bai huce kwana kaza ya mutu ba kuma bayan ya mutu malamai suka yi sabani akan shi da sauran to menene ra'ayin ku akai sai shiru ka ce to ka je ka karanta littafi kaza da littafi kaza da littafi ka ga mishi wani littattafai guda goma ka ce ka karanta sai ka zo mu tattauna kuma tunda da ai ba matar ka bace ta faɗi tarasin ku to na'am qala Umar dan Khattab yace wannan bawan Allah yace wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fa akhbirni anil iman ka bani labari dangane da shika-shikai na imani kuma bayan ka gaya min shika-shikai na musulunci saboda akwai arkanul iman kamar yadda akwai arkanul islam Tsala an tu'umina billahi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi an tu'umina billahi ka ba da gaskiya da Allah wato gaskatawa da Allah shine ka gaskata da samuwar Allah cewa akwai ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma ka gaskata da cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine daya dayan sarki wanda ya cancanci ibada daga wajen bayinsa sannan kuma ka gaskata da sunaye na Allah da sifofinsa sunaye na Allah ba iri ɗaya ba ne da sunaye na bayinsa, kamar yadda siffofinsa sun sha bambam da siffofi na bayinsa, sannan kuma ka gaskata da Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa shi ne mai ayyuka, ka gaskata da afa'alun lashi. Wa mala'ikatihi sannan kuma ka gaskata da mala'ikai na Ubangiji, mala'ikai na Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta su ne daga haske. kamar yadda hadisin na na Aisha na cikin Muslim ya tabbatar da haka. To ka tabbatar da cewa akwai waɗansu bayi na Allah wanda Allah ta'ala ya halitta su ne daga haske wanda ake ce da su mala'iki. Khuliqatil mala'ikatu min nurin wa khuliqal jannu min marijin min nar wa khuliqa adamu mimma wusifa lahum. Hadisin Aisha na cikin sayo Muslim kenan ko? To mala'ikai na Allah imani da su ya kunshi ɓangarori guda biyu imani da su jumlatan a dunkule ka yi imani da su kasancewa akwai bayi na Allah waɗanda ba wanda ya san adadinsu sai shi Allah ɗin saboda bayi na Allah na mala'ikai la ya suna Allah ma a marahun mai fa'alu na mayu umaruna wannan kowane mala'ika cikin mala'ikai Allah yana ɗauke da wannan siffa mun gane da kyau ba wanda ya san adadinsu sai Allah saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu kamar yadda yake cikin sunan na al-imamu tirmidhi hadithin abu dhar abati samau wa huqqalaha anta idda ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa wa fihi malakun wadi'un jabhatahu sajidan lillahi ta'ala da Allah ya ce wata rana manzo Allah yana zaune ya ce wa sahabbansa sama ta ɗauki ƙara kikikiki irin kaman ƙara na in ɗaki kuri ya goce kik din nan da za ka je na yi ko fazala ce to sama ita ma tana kik din nan kamar za ta faɗo a ce kuma ya dace ta yi kik din nan ya ce don ba gurin da za ka ajiye yatsotsi guda hudu face dai a gurin akwai mala'ika ya ɗora goshin shi yana sujada ga Allah maɗaukacin sarki don haka cike take da mala'ikai masu bautar Allah ga cewa lalle ko a duniya za ka ce maka duniya cike take ba inda za ka ajiye yatsotsi guda hudu a ce kuma ka faɗa adadin mutanen da suke nan ba za ka iya faɗa ba so saboda farko kaɗai kenan ga sama ta biyu ga ta uku ga ta hudu ga ta biyar ga ta shida ga ta bakwai ga alaiha mala'ikatun ga mala'ikan wuta kenan ga mala'ikan da suke kula da aljanna ga kuma mala'ikan da suke kula da al'arishi mun gane da kyau wa yahmilu arsha rabbika yawma idin fawqahum thamaniya to kuma ga irin su mala'ika jibrilu mm. to waɗanda akwai kuma waɗanda za ka yi imani da su tafsilan irin mala'ika jibrilu san cewa mala'ika ne na Allah shine shugaban su ma aikinsa shine zawa da wahayi mala'ika mika'ilu kasan aikinsa shine zawa da albarkar kaka duk wani yanayi na damuna in ta yi kyau bangaren wannan mala'ika mika'ilu shine mai kula da shi mala'ika israfilu kasan aikinsa shine abin da ya shafi busar kaho iya kawai aikinsa shi ne an ba shi ƙaho ya ɗora a bakin shi fim ajiye so ya ce mun gane da kyau wadda Allah ya ce ya za a yi in more wa sahibu da ƙarni ƙadil ta gama da ƙarnar wasu mara uzina wasu ta mali izina mata yi umaru bin na fayan fuhu ya ce ya za a yi in more wa sahibu da ƙarni ƙadil ta gama da ƙarnar wasu mali izina mata yi umaru bin na fayan fuhu ya ce alhali mala'ikan da yake kula da busa ƙaho ya ɗora ƙahon a bakin shi kawai jira yake a ce mashi fif ya bushe kuwa ma ya tsaye inda ya kamata sai kuma ina ne ina jin daɗi da ƙahon a bakin shi yake Allah daga ya ji izini daga bakin Allah ko Allah ya ce mashi busa to ba za a ce ba a jira ka ka ce a jira na ya ɗinki sabuwar ta a zuwa banda gobe a ce to mai duniya ba za a jira ka ba da gaga waɗannan dukkaninsu Allah ta'ala ya so mu san sunansu da kuma aikinsu irin malakul mauti malakul mauti bai tabbata ba sunan shi mala'ika azra'ilu bai tabbata ba bangaren da kyau hadisin da ya tabbatar da wannan suna bai inganta ba azra'ilu waɗansu na ce mai abdul jabbar saboda da ba shi ne azra'ilu ɗin da larabci dan za ka fasara shi ne abdul jabbar saboda azra'ilu ba larabci ba ne mun gane da kyau yawwa to bai tabbata ba wannan sunan sunan shi da ya tabbata shine na qur'ani qul yatawaffakum azra'ilu eh malakul maut ko yawwa to haka sunan shi malakul maut haka sunan shi sai kuma wato malikun wanda shine yake kula da gidan wuta wanda shi ma Allah ta'ala ya faɗi sun sha alkur'ani ko wana dau ya maliku ya qudi alaina rabbuka to da sauransu dai baki dai ga suna wa kutubihi da kuma littattafai na ubangiji subhanahu wa ta'ala mu yi imani da su jumlatan wa tafsilan wanda Allah ta'ala ya so mu san su Allah ya ambace su a cikin alkur'ani wanda Allah ta'ala bai bautar da mu ba da sanin sunan su mu yi imani da su a jumlace kowane annabi cikin annabawa na Allah Allah ta'ala ya haɗa shi da littafi mai sunan littafin annabi salihu ka ce Allahu a'lam mai sunan littafin annabi shu'aibu Allahu a'lam mai sunan littafin annabi hudu ka ce Allahu a'lam ba ce baka da karatu ka ce Allah bai so mu san shi ba yanda Allah ta'ala ya so mu san sunan littafin annabi Musa yanzu aka tambaye ka wani littafi ne Allah ya bai wa annabi Musa zaka ce at-taura wani littafi ne Allah ya saukar da shi ga annabi Isa zaka ce Injila wani littafi ne Allah ta'ala ya saukar da shi ga annabi Dawud zaka ce Zabura waɗannan dukkanin su wara da zikiruhum fil Qur'ani amma littafin annabi Hudu littafin annabi Nuhu littafin annabi Salihu littafin annabi Shu'aibu littafin annabi Ibrahim sunan su Allah shi ya baiwa kanshi sani Allah bai ambace mana su bai ambata mana sunan su ba a cikin Alƙur'ani haka kuma ma'aike alaihi salatu wassalam bai ce ba ga sunan littafin annabi Nuhu ga sunan littafin annabu shu'aibu da sauransu mun gane da kyau wannan haka ya kamata yin imani da waɗanda Allah ta'ala ya ambaci sunansu da kuma yin imani da sauran a dunkule kanin nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi mun gane da kyau wa rusulihi da kuma manzannai na Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi imani da su jumlatan wa tafsilan guda 28 wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambaci sunansu a alqur'ani bi imani da su haka waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala bai ambaci sunansu ba a cikin alqur'ani bi imani da su a dunkule saboda Allah ta'ala ya ce wa ma'aiki wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka to ma'aiki ma ba a ba shi labarin waɗansu ba to don kai ba ka sani ba ai ba aibu ba ne wanda Allah ta'ala ya so ka san sunansu ya ambace su a cikin alkur'ani wanda bai so ka san sunansu ba ba a kallafa maka ba ka ce wane da wane da wane cikin isra'iliyata da sauransu an ambace su a kissa kaza Allah bai bautar da kai ba da sai ka san sunayensu kai kokari ka haddace na alkur'ani wal yawmil akhir sannan kuma mu yi imani da rana ta ƙarshe rana ta ƙarshe da dukkan abubuwan da za su biyo bayanta wato mina bil qadari khairihi wa sharrihi sannan kuma ka yi imani da ƙaddara wato abinda Allah subhanahu ta'ala ya ƙaddara ga bawansa khairihi mai kyau ne game da wannan bawan wa sharrihi ko kuma kishiyar mai kyau ne ga shi wannan bawa din saboda sharri la yunsabu ila Allah ta'ala la yudafu ila Allah saboda Allah subhanahu ta'ala da alkhairi da sharri dukansu da ya halitta su akwai hikima wajen halitta su zai iya zamantowa sharri ne shi a karan kanshi shi mai wannan aikin amma kuma bin nisbati da lai wannan ba sharri ba ne saboda akwai hikima mai girma cikin halitta wannan abin da Allah ta'ala yi da Allah shi ma wannan ki mai abin idan Allah ta'ala ya kaddara ya faru a kan shi wannan abin a matsayin yana ganin shi da tubaro wanda yake baki na mummuna to in ya ɗauke shi da tubaro fari-fari zai gan shi shi yasa a kullum in mutum zai kallaci misala ya dinga kallanta da farin tubaro kala ya dinga kallanta da bakin tubaro in yana ganinta da bakin tubaro to ko farace baka zai mai data kaddara in ta samu bawa ko ko ta rashin kirkin ce alheri ne saboda mazala ce ajabar da amril mu'min inna amrahu kullahu khairul lahu wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min in asabatuhu sarra shakara fa kana khairan lah wa in asabatuhu darra sabara fa kana khairan lah kaga ashe bangaren mu'mini shi ta kowane bangare duk inda ya fada to daidai ne shi in yana cikin ni'ima ya gode wa Allah to hakan din shi ya fa alkhairi a gare shi la in shakartum la azidannakum in matsala ta same shi ya roki hakuri shi ya fi alkhairi a gare shi inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisabin qala sadaqta yace ka faɗi gaskiya qala wannan bawan Allah yace wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam fa akhbirni anil ihsan ka bani labari dangane da abin da ake cewa al-ihsan kyautatawa Gala ma'aiki sallallahu Alaihi wasallama ya ce da shi an ta'abudallaha ka annaka tarahu, ka bauta wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala tamkar kana gane shi. An ta'abudallaha, wannan haka ya zo cikin Bukhari da Muslim, amma hadithin Abu Huraira wanda yana cikin sayo Muslim ce an takshallaha ka annaka tarahu. Wato, ka kiyaye dokoki na Ubangiji tamkar kana ganin Allah ɗin. fa'in lamta kun rahu, idan ba kasance ba kana ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fa'in na huya raka, haƙiƙa shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganinka, idan kai ba ka ganin shi, to shi yana ganinka. To, wannan shi ne ake ce da shi makamul muraƙaba kenan. Wato, bawa a kullum ya zamanto ɗayan biyun nan, ya bauta wa Allah tamkar yana ganin Ubangiji. yanzu idan mutum ya ɗauke ka bare ma ya kai ka gonar shi za ka mishi aiki in a gaban shi ne ina ga aidin wata ciyawa za ka tsaya ka raga cicire ta a hankali ce kai wani ka iya aiki ka sa nan gaggaci haɓa alhaji alhaji don ma yanzu na kun biyu ne biyu ba aikin da inda aiki ne inda ne shekara biyu da suka wuce na baro alhaji in ka zo ka ba gani ba za ka yi kaman da kaka ne da rani ne ka shigo ka ganta ta sharu ta kawai sai iya amfanin da ka gane ce ewa na ka ce wallahi alhaji ka share ka share ka nome ka nome ka janyo ka janyo ka sharo can ka sharo can ka sharo can ka tattara ta a guri da amma in baya nan ina ga sai ya zo shi mai ce wannan gurin an yi nome shi ka ce alhaji an nome ka ruwa ne da aka yi ciyawa ta hutu amma da wacce ciyawa har kona ta maniki mun gane da kyau to ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi yanda in za ka yi bautar Allah wani za ga cewa in ya tashi ya rukubu wato caccaka ta da yake eh tilka salatul munafiqi yarqubu ahaduhum hatta idza kanat bayna qarnay shaytani qama fa naqaraha arba'an yajlisu ahaduhum yarqubu ash-shamsa hatta idza kanat bayna qarnay shaytani qama fa naqaraha arba'an la yadhkuru Allah illa qalila hadithan al-ala ibn abdurrahman wanda yana cikin sahih muslim wani za ga ibada shi in yana sallah ba nutsuwa ba kaza ba kaza ba kaza to ya kamata idan za mu yi addini ibada kowace irin ibada ce mai kyautata ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ala yanzuru musalli idza salla kayfa yusalli fa inna ma yusalli li nafsihi hadisin Abu Huraira wanda yana cikin sahih Muslim shin mai sallah ba zai kallaci ba yadda yake sallah lokacin da yake sallah don saboda kan shi yake yin sallan nan ba in yayi mai kyau ma shi zai mori da kayan shi in mai muni ya haka nan shi zai mori da kayan shi da aka ka tsaya ka yi shimfiɗa mai kyau mutumin da ya zo zai kwanta ga matalana an ce mishi ga matalanan ga bargo ɗan libina ya ce ha ku bari na kwanta a kan ƙas ku bari na kwanta ai so nake in tashi da wuri ya hale shi ai kan shi ne zai jawa zai lahanta mun gane da kyau ga matalanan ga shumuda ga komai an ce ga banti da sauransu a irin yanayi na zafi kace a barka gashi da saburo da sauransu aka ce ga gidan saburo kace akai a yi kake kwana wata karam wani karamci ne zaka nuna wata wata karama ce kake so ta bayyana a gurin to to tsakanin ka da saburo yana gaba karamci eh shi ba zai barka ba ka bayyana karaman nan ta ka zai da washe gari in ka tashi akai ka likita karama za ta bayyana ta cewa lalle ka kamu da rashin lafiya mun gane to ka bauta wa Allah kamar yana ganin ka idan kai baka ganin shi kamar kana ganin shi idan kai baka ganin shi to yana ganin ka shi qala wannan bawan Allah ya ce wa ma'aiki fa akhbirni anis sa'a to ka bani labari dangane da alkiyama yaushe alkiyama za ta kasance qala mal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il wato ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace al mas'ulu anha wanda ake yi wa tambaya game da yaushe alkiyama za ta kasance ma bi a alama minas sa'in bai fi ba sani bai fi ba mai tambayar sani da ni da kai dukkaninmu mun yi tarayya a cikin rashin saninta wanda shi ne tafsirin da malamai suka bai wa wannan guri to amma cikin malaman sufaye waɗanda suke ganin cewa ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya san gaibu wato a nan a ma'anar da suka bata shine malmas'ulu ana habi a'lamu min as-sa'ili ai malam jibril kai ba ka sani irin mutum ne yazo ya tambaye ka abu yace wai ni wani ina ne gidana yace kuma ni zaka tambaya gidanka ai ga maka zan gidanka ba sai na gaya maka ba to kamar suna ganin cewa anan ma'aiki wato ya ce a mala'ika jibrilu malmas'ulu an habi a alamin sa'id ai dan da kai duka mun santa wannan ba a buƙatar a ce sai mun tattauna a kanta masala ce wanda take ma'aluma da inda kai a barta a shi to amma dai tafsirin da ya fi daɗi shine almas'ulu anaha wanda ake yi wa tambaya game da alƙiyama yaushe za ta kasance ma bi a alama minas sa'ili bai fi ba mai tambayar sani saboda wannan shine tafsirin da ayoyi na alkur'ani da hadisai suke goyon bayan shi mun gane da kyau yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha mul inna ma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu yas'alunaka an sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha la ya'lamu al-ghaiba illa Allah inna Allah 'indahu ilmu as-sa'ati وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير قال wato wannan bawan Allah ya ce wa ma'aiki to fa akhbirni an amaratiha ka bani labari dangane da alamomi na tashin alkiyama waɗansu alamomi ne wanda idan na gansu wato suna nuni akan cewa alkiyama ta kusanto bala ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi alama ta farko an talidal amatu rabbataha baiwa ta aihi ubangijiyarta wato baiwa ta aihi ubangijiyarta malamai sun mai tafasir da dama daga ciki shine zamanto sadakoki su yi yawa kamar yadda imam ibnu imam nawawi ya faɗa sadakoki su yi yawa ya zamanto an samu bayi mata da yawa mawadaci ya tafi kasuwar da ake sai da bayi ya siyo baiwa mace ya zo ya kusance ta ɗauki ciki idan ta ɗauki ciki ta aihu wannan ɗan nata menekin alhaji ne ɗan alhaji ne shi kuma yanzu mutum idan ya faɗi ya rasu suwa suke cin gadon shi ɗiyan shi waɗansu daga cikin malamai suka ce to baiwa ta aishi ubangijiyarta shi ne baiwa ta aihuwa wannan alhajin ɗa ko ɗiya to ta dalilin wannan ɗiya idan wannan alhajin ya faɗi ya rasu ita ma baiwar ta samu yanci ta zaman toɗiya saboda wannan karuwar da suke tsakankaninsu da ita da alhaji mun gane da kyau ɗaya daga cikin ma'ana kina waɗansu daga cikin malaman zamanin nan suna ganin cewa an talidal amatu rabbata ha shi ne zamanin da muke ciki yanzu baiwa ta Allah ta aihi ubangijiyarta ko ta aihi ubangijinta shi ne zamanin nan da ya ɓaci za a ga cewa mahaifiya tamu mu a matsayinmu na ɗiya maimakon a ce mu za mu yi wa iyayenmu hidima su suke mana za a ga yaro ya shekara ashirin ya tafi boko ya dawo yana cirewa kayan shi mamashi za ta ɗauka ta wanke mishi ana gama dafa abinci sai an kawo mai ƙofar ɗakin shi an aji ita za ta kawo ta aji watakila ma ta kama ruwa ta aji yana ce a nan zai bari ba kimtsi ba komai an aka jima ta je ta ɗako ta zo ta wanki kaga wane ne mai gida wane ne karami wane ne babba mun gane da kyau lokacin da yaron nan ya samu matsala tsakanin shi da mahaifiyar shi a gidan in ka ji ana hira ran yaron na bace shine zai raka daga murya uwar tana yi a hankali haba wanda iya hakuri kai banda yi irin yanayin da muke ciki wani za a ga tsakankanin shi da mahaifiyar shi in suna hira shi yana ɗaga murya amma ita ce take a hankali habawa ne ya hankali mana kai maka banda ya za a ki mun kaza ki mun kaza ki ala baka hakuri ai ni ne nace maka ya karanta in baka ba banda yi wallahi banda yi kala ma ki bana hakuri da sauransu kaga irin wannan zamanin da muke ciki a takaice ita ta zama ita ce diyar shine ma'aishi to wannan zamanin da muke ciki yana ɗaya daga cikin alamomi na alkiyama ta kusanto sai kuma na biyu wa an tara alhufata al'urata al'alata wato kaga alhufata waɗanda suke tafiya ba takalma jami ne na hafi al'urata waɗanda suke tafiya kusan tsiraitattu ba tufafi a jikinsu jami ne na arin al'alata sannan kuma kaga talakawa jami ne na a'il in gane da kyau to kaga waɗannan dukkaninsu ri'a ri'a ash-sha'i waɗanda suke masu kiwon tumakai da awakai ƙananan busashe ka gansu ya taɗawaluna fil bunyan suna ta tinkaho a cikin gine-gine to wannan shi ma na ɗaya daga cikin alamomi na tashin alkiyama kaga wato waɗanda asalinsu iyayensu da kakanninsu na can da yawon da suke ba sa yawo da takalmi kayan da yake jikinsu kaya ne wanda kawai irin ganye ne wanda za a rufe al'aura kawai amma sauran jikinsu duka a fili yake sannan kuma sana'a su ita ce kiwon busashe tumakai da awakai sannan kuma talakawa ne dukkansu in aka ce dukkansu kaso mafi tsoka cikinsu talakawa ne to ka gansu zamani ya canza yanzu sun koma suna tunkaho a cikin gine-gine to waɗansu daga cikin malamai suka ce larabawa ake nufi magana da kyau aka kwamsa musu ita aka ce larabawa su ne wanda asalinsu yake ɗabbaƙuwa haka da larabawa da hilani kenan hilani ai ina gani ko a kwanan baya za a ga cewa hilani 'yan ƙauye aka san su za a ga buhulatani can in ka shiga can buhulanin na daji za a ga kayan da yake jikinsu ma nan da shekara ɗari da suka wuce waɗanda suka rayu a wancan lokacin za a ga sun san cewa yanayin hulani ba irin na yanzu ba ne to shi kenan ka gansu a yanzu sun shigo gari in ka ga jib ta kirki a ce maka ai ta balarabewa na ce in ka ga gida na kirki ya taji hawa biyar hawa shida in kai tambaya asalin shi za ce ai wannan na balarabin wannan wane ne ko a ce maka na bulatan nan wane ne ai kakannin shi hulani ne shi ne ya zo shi cikin birni da ya zo cikin birni yana kasuwanci hal ya zama to yanzu ya saje da yan birni amma asalin shi dan kauye ne ai shi ma mun gane da kyau to kaga kuma ya tatawulu ne a tatawul shine tinkawo yanzu a matsayinka na mutumin da ka yi gini wannan shekarar demil venticat ka yi gini hawa biyar misali shikenan kawai kana cikin tafiya kawai ka je ka gida wani abokinka sai ga ana mashi hawa bakwai demil vincent hawa bakwai ka gani yana ce maka wala mashi ka yi jawa ka gade irin wata sabuwar model ce ta zo ta wannan shekarar kuma ta kai ta zama tsohon yayi demil vincent tun farkon ta ne aka yi yanzu shi kenan ka zo kuma ka hudda wani kuɗi wannan hawa biyar ka kashe miliyan ɗari takwas kusan miliyar guda ka kashe yanzu ka kira yau waɗansu masu dankaran ka guda hudu ko biyar ka ce nan gidan nan za a zo a murje shi a ce alhaji lahiya ma ka ce ya ce a wani sabon samfari nake so a mun kawan nake so a maida ta daga arewa saboda so nake ɗakin nan na wajen nawa a ɗan mushi wata kwaskwarima doro za a mushi ya ɗanyi haka shi kuma wancan ya haka shi kuma ɗaya ya kallaci haka na ga wata model a dubai da na je ni ita nake so a muni a zo rana kai tsaka gidan nan ba zancen ya tsuha ba ko ƙwarza ne ba shi da ko tsaga ba shi da kawai aga kawai ana ta baje shi yan unguwa su ce la ila illallah alhaji bashin mutane ya ci a kwace gidan su ka san ba alhaji wani shiri ne ya saki eh wata tura ce zai zo ya yi kuma to kaga yanzu wannan in kai lissafi an kashe miliyan 800 a ginin da ake kashe yanzu kai dai ka san ba na 800 bane za a maimaita na miliyar da sama da haka ne za a maimaita to yanzu wannan miliyan 800 din da aka kashe in ita ma aka ce za a sake maimaitawa in aka ce a tallaba wa marayu da miskinai mutum nawa za su muri da miliyan 800 kowane gida a ba da miliyan miliyan ina ga ba lallai bane unguwarsu ta kai gida 800 kama za su amurje shi kawai rana kai tsaka shi ma wancan mai hawa bakwai din yana ganin alhajin wannan kuma ya canza akala ya yi wani haka mai kuros shi kuwa in ya ta shigo nashi ya kashe mishi miliyar ɗaya da miliyan ɗari biyu zai kira wa yaran shi baje shi yake so a yi inda tsiyar ba wani hilinsu ba za su je su gina fa wannan su bar shi a'a wala wannan din za a bar shi unguwar da aka saba ita a nan kin za a raka ta tinka hudu wannan alhajin ya ga wancan abokin shi alhaji wani ya yi makaranta da masallaci na miliyan goma shi kuma makarantar shi da masallacin shi duka miliyan uku ya kashe tun lokacin ana jahiliya ne aljahiliyatul ula mun gane da kyau ya ce kai da zai samu malam malam makarantar da ina ga jara za a mata to alhaji ai jara yanzu yaran cikin ne suke buƙatar gyara wallahi yaran da malaman duka buƙatar gyara suke da ya kamata a ta halaka ya haƙuri mala yanzu kawai abin da na zo na gaya maka shine can za ku je ku akwai wata buka da aka yi ku je ku shiga can da kai da yara za a ɗan je gyara wannan ya ce to shikenan a zo biya malam in yi sati bai zo ba ya ga guri in ya zo sai yana ɗaga kan shi yana shafa idan shi nan ne ku anya ce nan ne makarantar da ka bari ko ai ta ce alhaji ya ce a mata wannan dora ba doro ba na tatsuwa doron zabuwa sai aishi bai taba tunanin za a haka ba shi wallahi ko shinkafa ba na da gida amma yanzu alhaji zai na ta kwankwasa kudi a cikin laka shi kuma lakal iya ita dai aka dinka in aka yi ta ko ba ita za ta koya karatun ba to a gina masu karatun a ciki za a zo a sake musu wani gini sai ga irin wannan masallacin alhaji bai yi tsuha ba bai komai ba amma ya ga wani abokin shi dan kasuwa ya yi wani masallaci fakeki ya zo shi din karo ne aka yi tun daga ƙasa hasama shi kuma na shi ƙasa ma siman ne ya ce kai wannan tsohon yayi ne murje shi za a yi ga liman kin mabukaci ne ga mamudin masu sallah unguwa dukkan su mabukata ne amma kawai a ce sabon masallaci za a musu a zo a wa liman masallaci sabo kan tsame mai a sa mishi banci a ciki tana bashi yana karkarwa yana karatu mura ta dame shi domin ba a cika mishi a jiyoshi amma shi ya zana ta kunna mishi banti duk wanda suke limanci a gidan alhazan da biyu yawanci haka ake musu sai gani an kunna maka banti kana karkarwa ma bayan da ka yi su za ka yi in ka ce a kashe ta alhaji ya ce in baka iya ba ka wani ka ce to kaga abun mai kari ne eh eh eh eh yawwa to kaga biyan da ake mishi a kowane wata biyan da za a mashi kawai kusan dai da shi da shi da da alisun sama da masu farmasi to kaga akwai matsala eh maimakon shi alhaji wancan ya kwankwasa wani masallaci kai kuma ka kwankwasa kuɗi ka ƙarawa mai maka limanci a gidanka inda kana ba shi ɗari biyu ka mai da mashi ɗari uku shi wancan alhaji ɗari da hamsin ce yake ba da la'alla shi ma alhajin ya buga masallacin a bar shi a zo gurinka eh saboda albashin da kake mai kyau ne kai ya ga hakan ɗin ya fi amma a zo a raka gina masallaci sai a yi ta baiwa talaka wahala ka shigo masallaci ta ko ina kana kam kam kam lafiyan ka kalau za ka shigo masallaci amma ka fita da mura akwai matsala na'am ya hakuri matsawaita na go sun mantalaka falabistu maliyan umar dan khattab yace sannan wannan bawan Allah sai ya shiri yace falabistu maliyan sai na zauna zamani mai tsawo waɗansu daga cikin malamai suka ce kwana uku umar ya zauna tsawon kwana uku shi dai bai san ba wannan mutumin da ya zo shi wane ne sun maƙala ya umar sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ce umar a tadiri mani sa'il shin ka san kowane ne wanda ya tambayar nan ƙultullahu wa rasuluhu a'alam na ce allah da manzan shi su suka fi kowa sani ƙala ma'aiki ya ce fa'innahu jibrilu hakika wannan mutumin da ya zo shi a lokaci kaza da lokaci kaza ya tambaya kaza da kaza da kaza ai mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalamu ne atakum yuallimukum dinakum ya zo shi ne saboda ya sanar da ku hukunce hukunce na addininku wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi na'am muna da lokaci to sai mu kana ana abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk